الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 24 ga watan shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imamul hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am in dai ya riga ya bashi wani misali mutum ne ya gina ma ɗansa gida ya masa aure ya shigar da shi tare da cewa kafin su kankana su taso su ma a yi musu irin yadda aka ma babban shi mahaifin sai Allah ya masa rasuwa shi wannan gida zai dawo ya zama gado sai in sa shi ne ya yi shiga zauna amma in dai ba shi ya yi saboda ya kai matsayin yana da bukatar a sama masa mazauni wannan gida ya zama nashi ba magana a sanya shi gado an gane ko ba maganar a sanya shi gado kuma kar mu manta bayanin ya gabata shi in kamar misali bukata ta kama ba dole bane ba kowanne daga ciki sai an masa amma kamar kyauta ta musamman da mutum yake shiryawa ya yi to baya halatta ya bambanta tsakanin 'ya'yansa wani ya yi masa wani ya ƙi masa ko kuma ya fifita wani akan wani na'am kamar ni na'am kafin ya yi addu'a to ita addu'a tana da wato sharɗa kuma tana da ladubba yana daga cikin ladubba na samun karɓuwar addu'a farko dai ya zamanto mutum ya gabatar da wata ibada wannan ibada ta zame masa tawassuli ce zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala domin samun karbuwar addu'arsa misali kamar mutum da zai yi arwalla ya yi nafila daidai da raka'a biyu wannan nafila kenan zai za ta zame masa tawassuli ne ma'ana kama kafa ne domin samun biyan bukata a gun Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya karbi addu'arsa haka sadaka da mutum yake gabatarwa ita ma tawassuli ne don haka kariya bayan bugu ne wai mutum ya ce sai ya yi addu'a wai sannan daga baya a yi sadaka sadakar ya kamata ta gabaci addu'a domin ita sadakar ta zamanto tsani ce zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin samun karbuwar addu'a to bayan mutum ya yi misali a takaice kamar nafila raka'a biyu a kaɗan mutum sai ya yi yabo da jinshinawa ga Allah subhanahu wata'ala ka yabo ubangijinka yana daga cikin yaban Allah subhanahu wata'ala suratul fatiha irin su ayatul kursi irin su wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim wannan duka nau'i ne na yabo ga Allah subhanahu wata'ala idan ka yi yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma sai ka biyo baya da salati ga manzan shi domin yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na samun karbuwar addu'a kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce bayan haka kenan mutum sai ya bujiro da bukatun shi ga Allah subhanahu wata'ala wanda yana daga cikin addu'a wadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa ita ce ismullahil a'azam sunan Allah mafi girma wanda in bawa ya kirayi ubangijinsa zai karba masa idan ya roƙe shi kuma zai biya masa bukatar shi shine Allahumma inni as'aluka بأني أشهد أنك أنت الله لأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani sahabi na wannan addu'a manzon Allah ya ce an karba masa addu'a shi roka to haka domin addu'ar ta kunshi yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kaɗan ne daga cikin ladubba waɗanda suke na addu'a kuma yana daga cikin ladubba mutum ya kirdadi lokaci wanda yake na samun karbuwar addu'a yana daga cikin lokata na samun karbuwar addu'a tsakanin kiran sallah da tada ikama idan aka yi kiran sallah kafin a tada ikama to duk addu'ar da mutum zai yi a wannan tsakani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa ba a dawowa da ita kenan matukar sharɗan addu'a sun cika haka addu'a a cikin dare misali sulusun laida da akira kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe wanda galibi ku kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe yana kasancewa daga ƙarfe biyu abin da ya yi gaba zuwa ketowar alfijir domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle a cikin kowane dare akwai wata sa'a bawa mumini bai taba dace da wannan sa'a yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala wata bukata ta duniya ko ta lahira face Allah sai ya biya masa kamar yadda kuma ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage ubangiji mai girma da ɗaukaka na saukowa zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa idan ya sauko yakan ma kansa kirari ya ce anal malik anal malik ni ne sarki mai cikakken mulki mamallakin kowa da komai ubangiji ta'ala sai ya ce wa yake neman gafara na gafarta masa wa yake da wata bukata na biya masa manzo Allah ya ce ubangiji subhanahu wata'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai an kai lokacin da alfijir ya keto don haka daga karfe biyu na dare abin da ya kai zuwa ketowar alfijir wannan tsakani lokaci ne wanda yake na samun karbuwar addu'a haka yana daga cikin ladabi na addu'a hali wanda yake na bulaguro idan mutum yana cikin halin bulaguro to idan yayi addu'a addu'ar shi amsassa ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna manzon Allah yace addu'o'i uku karɓaɓɓu ne yace babu kokonto game da karɓuwarsu farko sai yake cewa da'awatul walidi li waladihi addu'ar mahaifi ga ɗansa uwa ko uba na biyu manzo Allah ya ce wada awatul musafir da addu'ar matafiyi duk wanda yake cikin halin bulaguro shi ma ba a dawowa da addu'arsa ta uku shine sai ya ce wada awatul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta don haka dai a takaice akwai littafi na musamman wanda wani malami ya wallafa akan addu'a wato da ladubbanta kenan abin da muke so mu gane ita addu'a tana da sharuɗa tana da ladubba kuma tana da mawani abubuwan da suke hana karbuwar addu'a don haka babi ne wanda yake mai faɗin gaske kuma nan kusa in ka koma farkon hisnul muslim ko kuma wannan littafi addu'a uwar ruqa min alkitabi was sunna idan ka diba a cikin farkonsa wato ya dan jero irin lokata waɗanda suke na samun karbuwar addu'a da sauransu na'am idan mutum yana karatun Qur'ani dan yi surori na karshe yanzu sai wa yanzu sai wa da wata sura sai ya kafara me ne wannan kafara zan
to ba laifi sai mun bincika darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul buyu kuma mun tsaya ƙarshe muna cikin babul hiba baban da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen kyauta mun tsaya ƙarshen hadisi na abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa la ya hillu li rajulin muslimin an yi uɗiya da aɗiya sun mai yarji a fiha wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa baya halatta ga mutum musulmi yayi wata kyauta sannan ya dawo game da wannan kyauta da ya ya karbe Allah ya ce illal walida fi ma yubi walada wato sai dai mahaifi shi kadai ne zai iya dawowa ya karbe abinda wato yayi kyauta da shi ga ɗansa an gane ko? shi kadai ne a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tuge mahaifi shi ne yake da halaccin ya dawo ya karɓe kyautar da ya ma wato ɗansa amma duk wani kowane ne inda ya kyauta to baya halatta ya dawo ya karɓe wannan kyauta haramun ne domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa kar mu manta hadisan sun gabata maza Allah yake cewa al'adidu fi hibatihi kal kalbi yaudu fi kayhi kamar yadda yake faɗa laysa dana masalus sau maza Allah yace mummunar sifa bata dace da mu ba mu muminai laysa lana masalus sau maza Allah yace mummunar sifa ba ta mu bace ma'ana bata dace da mu ba sai ce al'a'idu fi hibatihi mai dawowa game da kyautar da ya yi ya karbe maza Allah ya ce kalkalbi ya udu fi kayyihi tamkar kare ne da yake dawowa game da amansa ya lashe bayan ya yi amai ya dawo ya cinye kaga a nan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da haramcin mutum bayan ya yi kyauta ya dawo ya karbe wannan kyauta da haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kamanta mana mi gargalaci ya dai kyauta ya dawo ya karbe maza Allah ya ce tamkarkare ne da yake amai ya dawo ya lashe amansa kaga wanda kasancewar amai abu ne wanda yake abin kyama kuma tare da cewa aman ma na dabba dabba wadda take mafi kaskancin dabbobi shine kare da haka a nan kenan wannan siga ce daga cikin siyagu tahrim sigogin da suke fa'idantar da haramcin abu to don haka a wannan riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya toge mana mahaifi shi kadai ne zai iya dawowa wato ya karbe abin da yayi kyauta da shi wato game da abin da yayi kyauta wato ga 'ya'yansa to shine anan malamai sai suka yi bayani cewa shi kan shi mahaifin na ya dawo ya karbe akwai sharaɗa sharaɗi na farko ita kyautar ta zamanto tana nan a cikin hannun ɗan kenan a matsayin mallakar shi ce amma lokacin da mahaifi ya yi kyauta ga ɗan shi dan sai sayar da wannan abin da mahaifin ya ba shi kyauta ko kuma shi ma ya ba wani kyauta ko ya yi wakafin abin ko kuma a Allah ya masa rasuwa magadan shi suka zo suka gaji wannan to a nan uba bai da damar da zai dawo ya karbe an gane ko kenan in dai ta huta daga cikin mulkin shi dan to ba maganar uba ya dawo kenan da aka masa kyautar shi ma sai ya sayar da wannan abu ko ya yi kyauta da shi ko ya yi wakafinsa ko ya yi sadaka da abin ko kuma Allah ya masa rasuwa abin ya zama gadon wasu to ba maganar mahaifin ya dawo ya karbi abu na biyu kuma kar ya zamanto haƙƙin wani wato ya ratayu da ita wannan kyauta da mahaifin wato yama ɗan yanzu misali ya masa kyautar wani gida ko wani abin da ya kama da haka sai ya zamanto ɗan wato ya talauci shine kina an masa wato shine wasu kamar yadda alkali yake tsayar da dukiyar mutum idan bashi ya lauce shi a sayar da kayan a biya wasu haƙƙinsu to a nan ma uba ba maganar ya dawo ya karɓe wannan an gane ko ko kuma ya kasance lokacin da shi mahaifin ya masa wannan kyauta shi kuma sai je ya ba da abin jingina ya karɓi kuɗin wani to a nan ma mahaifin ba ya da damar da zai karɓe wannan sai an kai lokacin da ya mai da wannan kuɗi da ya karɓa na jingi amso jinginar sannan a lokacin nan mahaifin yake da damar ya wannan sannan hali na uku kar ya zamanto kwaɗan wani ya ratayu game da ita wannan kyautar misali kai ne kai ma ɗanka wata kyauta ka saya masa wani gida ka bashi ko ka saya masa wata mota ko ka bashi kuɗi misali kamar wata miliyan ɗaya ko sama da haka cewa ya je ya juya to wasu da suka ga cewa shi ma ya shiga cikin jama'a ya ɗan samu abin hannun shi sai suka yi kwaɗan wannan abin da ke hannun shi sai suka aura masa ɗiyarsu saboda kwaɗan wannan abin da aka bashi to a nan shi ma mahaifi ba maganar ya dawo ya karbe an gane ko ba maganar ya dawo ya karbe ko kuma kasancewar sannan kuma hali wanda yake na hudu hali na hudu lokacin da shi mahaifin ya sarayar da haƙƙinsa ma'ana shi mahaifin ya ce masa na baka wannan gida ko na baka wannan mota kuma har abada ba zan karba ba na baka gaba daya ba zan dawo in karba ba to kaga anan mahaifin ya sarayar da haƙƙin shi domin zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce na cewa almuslimuna ala shurudihim su musulmi suna kan sharaɗansu kenan a nan sharaɗi ya masa da ya masa wannan kyauta ya ce ba zai dawo ba ya karbe to a nan ba maganar ya dawo ya karbe sannan kuma hali wanda yake na biyar malamai suka ce kar ya zamanto ainihin abin da ya masa kyauta wato ya karu ya dafi misali wata dabba ce ya bashi sai yake kiwata wannan dabba dabbar sai da ta koshi ya turke ta to ba maganar ya dawo ya karbi ko kuma kasancewar wani abu ne ya bashi shi kuma sai ya zamanto ya sarrafa abin ya kera shi to anan shi ma ba damar ya dawo ya karbi kenan a cikin irin waɗannan halaye ne idan mahaifi ya ma ɗansa kyauta ba maganar ya dawo ya karbi to dangane da mahaifiya kamar yadda bayani ya gabata malamai sun yi saɓani shin ita ma mahaifiya tamkar mahaifi ce za ta iya dawowa ta karɓe abinda ta yi kyauta ga ɗanta wasu daga cikin magabata musamman malaman malikiya sun tafi akan cewa tana da damar da za ta dawo ta karɓe amma sun yi sharaɗi suka ce matukar mahaifinsa yana raye an gane ko matukar mahaifin yana raye to za ta iya dawowa ta karbi suka ce domin kasancewar ai ita ma uwa ɗaya ce daga cikin mahaifa biyu tunda ta shiga karkashin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku da faɗarsa da ya ce sauwu baina auladikum ku daidaita tsakanin 'ya'yanku kada ku fifita su a wajen kyauta ko ku keɓance wasu ku yi musu kyauta wasu ku hana su kaga anan ba uba ba kadai ake magana da shi a hatta da uwa ta shiga don haka anan suka ce ita uwa matukar uba yana raye za ta iya dawowa ta karbe wato abin da ta yi kyauta ga ɗanta wasu daga cikin malamai su ne malaman shafi'iya da malaman hanabila da sauransu suka ce a'a uwa ba maganar ta dawo ta karbe abinda ta yi kyauta ga ɗanta me yasa saboda akwai bambanci saboda shi uba shari'a ta ba shi damar ya mallaki dukiyar ɗansa iyayen da yasu an gane ko iyayen da yasu uba yana iya kwasar dukiyar ɗan shi mallaka kuma tare da cewa gaya shi uba yana iya gaje dukiyar ɗa gaba ɗaya idan Allah ya ma ɗan rasuwa ba ɗa ba jika in ma yana da wasu magada kamar mata ko uwa in an ba su kasansu abin da ya rage gaba ɗaya uba zai zo ya kwashi kaga ita kuma uwa ba haka ba ita uwa in shi ɗan nata yana da ɗa ko jika sulusi za a bata ko yana da wato taron 'yan uwa daga biyu abin da ya sama in ba ɗa ba jika babu ‘yan uwa daga biyu abin da ya sama shine za a bata ɗaya daga cikin uku saboda ita ba ta iya cinye dukiyar ɗanta gaba ɗaya da haka suka ce a nan kenan ba maganar wato ta dawo sai dai faɗa ta farko tana da ƙarfi a ɓangaren dalili na cewa in uba yana raye tana da damar da za ta dawo ta karɓe abin da ta yi kyauta ga ɗanta domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ku daidaita tsakanin 'ya'yanku to ita ma kaga ai ma wannan uwa wato ta shiga karkashin wannan fada za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رديت قال لا فزاده فقال رديت قال لا فزاده فقال رديت فقال نعم رواه أحمد وصححه ابن حبان وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرى لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أمر أمرا فهي للذي أمرها حيا وميتا فإن فهي فهي للذي أمرها حيا وميتا ولعجبه وفي لفظ إنما الأمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعجبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ولأبي داود والنسائي لا تركبوا ولا تؤمروا فمن أركب شيئا أو أؤمر شيئا فهو لورثته وعن عمر رضي الله عنه أنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تتبعه وإن, وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه malam Allah ya ji kansa wato na faɗa wannan riwaya ce ta aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqbalu alhadiyata wa yusibu alaiha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karbar kyauta wa yusibu alaiha kuma yana sakautawa akan kyautar da aka masa An gane ko ita kyauta idan aka ce kyauta wadda ake kiranta da lafazin hadiya shine malamai suke cewa dafu ainin ila shaksin bi qasdil ikrami aw tawaddudi aw mukafa wato shine ka bada ainihin wani abu zuwa ga wani da nihin kenan karramawa ko kuma ƙara danƙon wato so da ƙauna tsakaninka da shi ko kuma sakayya akan wani abu da ya maka wanda ita a luga galibi malamai suka ce shi lafazin hadiya ba a amfani da shi sai akan abin da za ka iya ɗauka ka kai amma duk abin da ba a iya ɗauka a kai sai dai a yi amfani da lafazin alhiba don haka ai dabobi da ake korawa a kai ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala domin a soke su na hadaya ake kiransu hadaya gane ko to don haka ka ɗau wani abu ka ba mutum in ma da nihin karramawa don girmamawa ko kuma don nihin ƙara danƙon so da ƙauna tsakaninka da shi ko kuma don sakauta mishi akan wani alkhairi da ya maka wannan shine ake kira da hadiyya to shine anan Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ce mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqbalu alhadiyya tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karbar kyauta tace wa yusibu alaiha kuma manzon Allah yakan sa kauta akan kyautar da aka masa karanci kenan ka sa kauta ma mutum kimar abin da ya baka idan ya baka misali kyautar abu wanda yake kamar na jika goma to a kaɗan karka yi ƙasa da ƙimar abin da ya baka in za ka sakauta masa kai ma ka samu abin da ya kai jika goma ka sakauta masa amma in so samu ne ka ba shi sama da abin da ya baka wanda wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alai abinda hadisin yake fa'idantar da mu dalili ne akan shar'ancin wato karɓar kyauta cewa ita kyauta baya dacewa mutum ya mayar da abin da aka bashi kyauta sai da wani uzuri wanda yake a shari'anci an gane ku sai da wani uzuri saboda game da karɓar kyauta wannan wato akwai kwatanta riko da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin in dai kyauta ce aka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to baya dawowa da ita yakan karba kuma tare da cewa abu na biyu akwai sanya farin ciki da jin daɗi a zuciyar shi wanda ya maka kyautar an gane ko wanda game da mayar da kyauta wato akwai saba ma sunna sannan kuma akwai jefa wato damuwa a cikin zuciyar shi wanda wato ya maka kyauta duk mutumin da ya maka kyauta in dai baka karba ba to zai samu damuwa akan haka kamar yadda ƙarin bayani zai zo don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa shi dai in a masa kyauta ko mun kankantar ta manzon Allah yace zai karba kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa walau uhdiya ilayya zira'un aw qura'in laqabiltu manzon Allah yace wallahi da za a min kyauta dine da kafar akuya ko kai da kafa manzon Allah yace zan karba an gane ko kafar akuya in ka ɗauka ka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce zai karɓa hadisin yana cikin sahihul bukhari kuma haka al'adar shi da ɗabi'arsa in an zo masa da abinci manzan Allah yakan tambaya shin abincin nan kyauta ne ko sadaka ce idan aka ce masa ai sadaka ce manzan Allah sai ya faɗa ga sahabbansa sai ya ce kudu ku ku ci amma shi baya ci amma idan aka ce masa abincin nan kyauta ne kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya saka hannunsa da shi da jama'arsa ta sahabbai gaba ɗaya su ci guda haka dai a takaice shi wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha take faɗa mana al'adar shi da ɗabi'ar shi karɓar kyauta kuma manzon Allah yakan sa kyauta game da karɓar kyautar to tare da cewa ita wannan siga abinda take fa'idantarwa yawaitawa da dawwama kamar yadda ka'ida ce malamai suke cewa sigatul mudari'i ba'da lafzati kana tadullu ala al-kasrati wal mudawama duk lokacin da aka samu lafazi na filul mudari yazo bayan lafazin kana to abin da yake nuni shine yawaitawa da nacewa kaga anan idan ka dauki wannan yaqbalu filul mudari ne ga ya zo bayan kana ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gabalul hadiyya ta ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karɓar kyauta ta ce kuma wayu siwa alaiha yana sakautawa akan kyautar da aka masa kina wannan yana fa'idantar da yawaitawa da dawwama yau da gobe tare da cewa dangane da hukuncin karɓar kyauta malamai sun yi saɓani wasu sun tafi akan cewa karɓar kyauta wajibi ne dole ne in an maka kyauta ka karɓa an gane ku waɗanda suka ce karɓar kyauta wajibi ce amma sun yi sharaɗi suka ce matuƙar mutum bai nuna zalamar a bashi kuma ba tare da ya roƙa ba to dole suka ce ya karɓa kamar yadda wannan riwaya ce daga al'imamu ahmad haka ibn hazm al-zahiri Allah ya ji kansu sun tafi akan cewa in dai aka maka kyauta in dai ba nuna kwaɗan a baka ba kai kuma ba roƙo ba kai to karɓar wannan kyauta ya zame maka wajibi tilas ne idan baka karɓa ba ka yi laifi sun kafa hujja da hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda wanda hadisin yana cikin wato musnad na al-Imam Ahmad haka yana cikin al-Adabul Mufrad na al-Imam Bukhari haka al-Musannaf na Ibn Abi Shayba danganan hadisin hadisi ne kyakkyawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajibu da'iya duk wanda ya gayyace ku zuwa wata walima manzo Allah yace ku karba masa sai yace wala taruddul hadiya kar kuma yadda kyauta idan an muku an gane ko kar ku mayar da kyauta idan an muku sai ce wala tadribul muslimin kada ku ringa dukan yan uwan ku musulmi kaga a shahidi nan cewa wala taruddul hadiya kar ku mayar da kyauta kaga wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dalilin su na biyu hadisin Umar Allah ya kara masa yadda wannan shi ma hadisin yana cikin sahihai Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan mun kyauta sai na ce a abihi man huwa afqaru ilaihi minni ya rasulullahi ka ba wanda yafi ni bukata ma manzon Allah sai ya ce ma Umar khuzhu karbi ma idza ja'aka min hadha al-mali shay'un wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fa khuzhu manzon Allah ya ce ma Umar idan wani wani abu daga cikin wannan dukiya ya zo maka matukar baka nuna kwadai da zalama na cewa a baka kuma ba roƙa ba kai maza Allah ya ce fa khuzhu ka karba kaga ana umarni maza Allah ya ce masa fa khuzhu ka karba sai ya ce wa ma la fala tutbi'uhu nafsa duk abinda ba a baka ba to karka wato kada wato ka biya masa zuciyarka ka ringa hangen abin da yake hannun wani don haka suka ce wannan hadisi shi ma dalili ne wanda yake nuna wajabcin karɓar kyauta tunda anan manzon Allah umarni ya masa ya ce masa fa kusku ya ce karbi haka kuma hadisi dalili na uku hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda wanda hadisin zai zo nan gaba manzon Allah yake cewa wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku wani alkhairi manzan Allah ya ce ku sakauta masa ku sakauta masa kaga don haka suka ce anan cayi fa kafi uhu ku sakauta masa kenan anan suka ce dole ne karbar kyauta don haka dai dalilan da suka zo da su wato suna da karfi saboda kasancewar anan tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace game da karbar kyauta kuma tare da cewa game da mayar da kyauta akwai mafasid banna wadda take biyowa baya wanda shi wanda ba a karbi kyautarsa kaga zai samu damuwa ya ga cewa kwata-kwata ma kamar misali ba a kimanta shi ba ba a darjanta shi ba ya yi kyauta an ki karɓar kyautar shi don haka dai malamai suka ce inda an dai tsaya akan cewa sunna ce mai ƙarfi karɓar kyauta to da shi ne da ya fi dacewa maimakon a ce wajibi ne dole ne don haka dai su jimhurin malamai sun tafi akan cewa karɓar kyauta mustahabi ce an gane ku domin shi wannan hadisi abin da yake fa'idantarwa na cewa ne da yawaitawa maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi game da wato kyauta in an masa kyauta yakan karba kuma yakan yi ƙoƙari ya sa kauta akan wato abin da aka masa kyauta kenan hadisi ne wanda al'imam da bukari ya rawaito shi kamar yadda bayani ya gabata sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda na faɗa وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة wato wani mutum ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wata taguwa wanda wanda ya masa wannan kyauta kwa wani mutum ne daga cikin banu fazara an gane ku ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wato taguwa fa asabahu alaiha manzon Allah sai ya sakauta masa akan wannan kyauta da ya masa fa qala sai manzon Allah ya tambaye shi yace radit yace ka gamsu da sakayyar da na maka qala la sai yace a fa zadahu manzon Allah ya kara masa wata taguwa fa qala radit manzon Allah yace ka ka gamsu qala la yace a fa zadahu manzon Allah ya kara masa faƙada sai ce masa radiyat ya ce ka karba ka gamsu ƙada na'am ya ce na gamsu a karo na uku sannan ya ce ya gamsu don haka shi hadisin kamar yadda malam yake faɗa al'imamu ahmad shi ya rawaito hadisin ibn hibban al-busti wato ya inganta hadisin kamar yadda hadisin yana cikin sunani abi da sunani tirmidhi kuma shaka nasar albani ya inganta hadisin a cikin littafinsa silsila as-sahiha riwaya ta abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa wani mutum daga cikin banu fazara ya ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wato taguwa daga cikin raƙumansa wato manzan allah sai ya sakauta masa sai ya yi fushi ya nuna shi bai gamsu ba ya ce sai na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan mimbari yana fada yana cewa inna rijalan minar arabi yuhudi a haduhumul hadiyya ya ce lalle wasu mazaje daga cikin larabawa wato ɗayansu yakan zo wato ya yi kyauta ya mun kyauta manzan Allah ya ce in sa kauta masa da gwalgwadon abin da nake da hali a gona thumma yatasakhatuhu sannan yayi fushi ya nuna cewa ai shi ba kyautata masa ba manzo Allah ya ce wa aimullahi yace rantsuwa nake da ubangiji na manzo Allah ya ce la aqbalu ba'da maqami hadha min rajulin min al-arabi hadiya illa min qurashiyin aw ansariyin aw thaqafiyin aw dawsiyin manzo Allah ya ce daga yau daga wannan matsayi nawa manzan Allah ya ce ban ni ƙara karɓar kyautar duk wani mutum daga cikin larabawa idan ya mutu manzan Allah ya ce sai dai ba ƙureshe ko wani daga cikin mutanen madina ko kuma daga cikin banu saƙe ko kuma daga cikin ƙabila ta daus waɗannan su ne kawai in dai wani daga cikinsu ya min kyauta na karɓa me yasa saboda waɗannan wato malamai suka ce ɗan birni ne saboda su 'yan birni suna da dangana an gane ko ba su nuna ba su cika wato kwaɗan abin da yake hannun mutane saboda su wancan kaga kyauta ce hoye ɗauko ya ba manzan Allah taguwa ce hoye ba shi kuma manzan Allah bakin gwalgwadon abin da yake da shi na agun shi manzan Allah ya sa kauta mishi manzan Allah ya tambaye shi ka gamsu sai ya ce a manzan Allah ya ƙara masa ya ce ka gamsu ya ce a maza Allah ya ƙara masa sai a karo na uku da ya tambaye shi ka gamsu sannan ya ce ya gamsu don haka wannan shine kenan asalin shi hadisin shine anan abdullahi dan abbas ya ce wani mutum ya ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato kyautar wata taguwa fa asabahu alaiha manzon allah ya sa kauta masa kamar yadda a wancan hadisi na aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kabalu lahadiyya wa yusibu alaiha ya kasance yana karɓar kyauta kuma yana sa kauta yana sa kautawa akan kyautar da aka masa to dan haka wannan ne ba shi taguwa manzon Allah ya sa kauta masa sai ya ce masa radi ka gamsu da sakayyar da aka maka sai ya ce a manzon Allah ya ƙara masa ya ce ka gamsu ya ce a manzon Allah ya ƙara masa ya ce ka gamsu sannan a karo na uku wato ya ce ya gamsu to dan haka a nan malamai suka ce wannan hadisi dalili ne wanda yake nuni zuwa wajaucin wato sakauta kyautar da aka mamuti in dai an maka kyauta wadda kuma ita irin wannan kyauta ita ce a hausa ake kiranta garawa an gane ko wanda daman shi wanda ya maka wannan kyauta ya maka ne domin ka sakauta masa akan wannan kyauta da ya maka to wannan wajibi ne ka sakauta masa don haka shi a nan a kaɗan malamai suka ce ka sakauta masa gwalgwadon ƙimar wato abin da ya maka a kaɗan ne idan ka sakauta masa ya ce bai gamsu ba dole ƙara masa za ka yi har a kai lokacin da ya gamsu kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wanda kuma ita irin wannan kyauta wadda ake yin ta domin neman sakamako shine kamar lokacin da talaka zai dauki abu ya bada ga wanda yake mawadaci ko kuma misali wanda yake talaka ya dau wani abu ya ba wanda yake mai iko kaga anan kyauta ce wadda daman da aka maka wannan kyauta ka san me ake nihi amma sabani shi wanda yake na sama da kai ya maka kyauta misali kamar mai kudi idan ya dauki kyauta ya maka wannan kyauta ce ta fi sabilillahi ta neman ƙara danƙon soyayya tsakaninka da shi ko kuma girmamawa an gane ko ba dan yana nihin cewa ka sa kauta masa amma duk lokacin da talaka zai dauki wani abu ya ba mawadaci to wannan shi mawadacin ya san da cewa me ya karba to don haka ita ce ake kiranta kenan wato kyauta wadda a hausa ake kiranta garawa kenan dole ne a nan mutum ya sa kauta wato iya abin da aka masa kenan a kaɗan kenan mutum ya ba da sama da abin da aka mishi shi ne muka yi misali kamar misali yan uwa dangi na ƙauye wanda a lokacin kaka mutum zai ɗan kullo hatsin shi ya kawo maka ko wani wake ko wasu 'yan kaji da abin da ya kama da haka to wannan in ka ci ka san menene ka ci kyauta ce wadda take ta dole ka sakauta masa ka bashi sama da abin da ya kawo in ka san bakka da halin biyan shi sakauta masa bakka da abin da zaka biya shi to ka nuna masa hanyar kasuwa ya kai kajin shi sai da ko ya sai da hatsin shi kudin mota amma in ka ci in yayi tsaye dole koramce sai ka yi sai ka sakauta mushi wannan dole ne saboda daman ita kyautar da aka yi ta an yi ta ne saboda sakayya kenan ita wannan kyauta sakauta ta wajibi ne da haka kenan a nan malamai suka kasa kyauta kenan kashi uku an gane ko na farko kenan duk lokacin da mutum ya yi kyauta ga wanda yake na ƙasa da shi to ita wannan kyauta akan fahimci cewa karramawa ce da ƙara danƙon so da ƙauna kamar misali malami da zai ɗauki abu ya yi kyauta da shi ga almajirin shi ko babba da zai ɗauki wani abu ya yi kyauta da shi ga yaro ƙarami to wannan kyauta ce wadda take ta girmamawa kuma domin ƙara danƙon so da ƙauna sannan nau'i na biyu lokacin da aboki zai ɗauki kyauta ya bada ga abokin shi to ita wannan kyauta ita ma ba ta sakayya ba ce kyauta ce wadda an yi ta domin ƙara danƙon so da ƙauna tsakanin abokai na ukun kenan shine kyauta ta wanda yake na ƙasa zai ba wanda yake na sama da shi kamar yadda talaka zai ɗauki abu ya bada kyauta ga mawadaci to wannan ita kyauta ita ce ake kiranta garawa kenan wannan kyauta ya yi ta ne domin a sakauta masa wanda kuma sakautawar ya zama wajibi sannan akwai wato wasu al'amura kamar guda hudu waɗanda suke hana mutum ya karbi kyauta an gane ko wanda in an maka kyauta in dai an samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa hudu to baya halatta ka karbi wannan kyauta kuma in ka karba ba laifi ba in wannan wajibi wannan bayya halatta ka karbi wannan kyauta abu na farko shi wanda ya maka kyauta ka tabbata cewa ainihin abin da ya maka kyauta abu ne wanda Allah ya haramta kamar misali mutum ya maka kyautar abin da Allah ya haramta misali mutum ya ɗauki wata ganga ya baka ko wani gitar ko wani abubuwa abin da ya kama da haka ko ya ɗauki kwas ya baka da sauransu bai ya halatta ka karba domin abin da ya maka kyauta abu ne wanda yake haramtacce ko ya ɗauki wasu kasakasai na waƙoƙi ya ɗauka ya baka duka baya halatta kenan duk abin da za a baka kyauta ka tsaya ka kalla da ido wanda yake na basira abu ne wanda ya halatta ko abu ne wanda bai halatta ba idan abu ne wanda Allah ya haramta in aka maka kyautar shi to baya halatta ka karba domin Allah ya faɗa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimaka ma juna wato akan ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka sannan hali na biyu duk lokacin da mutum ya ɗauki kyauta ya baka sai ka tabbata abin nan da ya baka kyauta ba nashi ba ne haƙƙin wani ne kamar misali kayan ƙwace ne kaya ne wanda aka ƙwato na wasu ko kuma barawo ne ya sato kayan mutane in ya baka kyauta baya halatta ka karba a gane ko don haka kenan wannan shine hali na biyu wanda in an baka kyauta in dai ka san kayan wani ne haƙƙin wani ne to baya halatta mutum ya karba sana hali na uku ya zaman kar ya zamanto akan karɓar kyautar akwai wani abu da ake jin tsoro a shar'anci kamar misali alƙali idan mutum wani ya ɗauki kyauta ya kai masa baya halatta ya karɓi wannan kyauta an gane ko saboda yakan iya zama cin hanci ne ko kuma ma'aikaci wani ya ɗauki kyauta ya kai masa haka duk ma'aikaci in za a yi masa aka masa kyauta to ya tsaya ya kalli wannan kyauta in ya fahimci cewa wannan kyauta an yi masa ne saboda matsayin da yake rike a matsayin shi na ma'aikaci to haramun ne bai ya halatta ya amsa rashuwa ce ita ce ake kiranta hadayar umman amma misali a matsayinka na alkali daman wannan dan uwanka ne akwai zumunta tsakaninka da shi ko kuma wannan dama abokinka ne kafin ma a naɗa ka a matsayin alkali dama ya saba yi maka wannan kyauta ko ka fahimci cewa wannan kyauta kawai kyauta ce ta girmamawa amma in dai ka ba akan irin haka ba to baya halatta ya karba baya halatta alƙali ya karbi kyautar da ake masa haka shi ma ma'aikaci baya halatta ya karba saboda wani nau'i ne na cin hanci domin tabbatar da abu wanda yake na ƙarya ko kuma wato ruguza abu wanda yake na haƙƙi wanda ya zama wajibi kamar misali a matsayinka na mushe kana karantarwa ɗalibi a lakwal ya ɗauki wata kyauta ya maka bai halatta ka karba bayya halatta ka karba mushe ya karbi kyautar da ilar zai mushi bayya halatta ya karba saboda wannan kyauta da ya mushi ya mushi kyauta ne saboda a matsayin malamin shi ne kenan a nan akwai wani abu da zai biyo baya kaddara cewa ya fada akan jarrabawa in ya tuna cewa wanda ya mun kyauta ne menene zai biyo baya to don haka duka baya halatta akan wannan hali wanda yake na hudu ya kasance akwai wani al'amari wanda yake a shar'ance wanda zai hana ka karɓar kyautar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da kyautar da as-sa'ab ibn jassama al-laisi ya masa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar zuwa makka ya isa ya yada zango a wani dawa da ake kiran shi waddan asab ibn jaffama da ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki mashin sai ya shiga jeji ya farauto jaki jakin jeji ya kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya ki karba manzan Allah sai ya ga damuwa a fuskar wannan sahabi nashi akan rashin karbar kyautar manzan Allah sai yake cewa amma inna amma inna lam naruddahu alayka illa annahu manzo Allah yace ka san da cewa ba komai me yasa muka mayar maka da kyautarka sai domin muna dauke da harami saboda shi wanda yake dauke da harami hajji ko umra baya halatta ya farauce farauta kuma baya halatta ya kashe kuma duk abin da aka farauto takanas saboda shi baya halatta ya karba kenan in mutum yana cikin irin wannan yanayi an masa irin wannan kyauta to wannan sababi ne wanda yake wajabta masa rashin karbar wannan kyauta cewa haramu ne ya karbi wannan kyauta don haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya mayar masa da wannan kyauta kuma amma tare da cewa in mutum ya maka kyauta ka ki karbar kyautar to a nan kuma bai dace ba ka kyale shi haka in dai akwai sababin da ya sa misali ya maka kyauta a sababin dukiya shi dukiya ce haramtacciya wanda ka tabbata abu ne wanda yake na haram amma in dukiyar shi wake da shinkafa ce akwai halaka akwai haram to wannan kuma cin abin da karbar kyautar shi shi ce saboda baka san ba shin daga cikin abin da yake na halakakin ne ya ma kyauta ko kuma cikin abu wanda yake na haram amma duk wanda an tabbata tsantsar dukiya ce haramtacciya to baya halatta mutum ya karbi kyautar misali da muka yi kamar misali ka tabbata kayan nan kwato su ne ko kuma barawo ne ya sato wannan kaya to baya halatta mutum ya karba to in baka karbi ba wannan kyauta to anan karka kyale shi haka kuma ka tabbata wajibi ne a kanka sai ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka yi hani game da aikin asha sai ka gabatar masa da nasiha an gane ko ka ɗan ja hankalinsa ka nuna masa sababin abin da ya hana ka karɓi wannan kyauta domin takan iya yiwa wato ya ma kansa wa'azi kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai karɓi ba kyauta ta as-sa'ab ibn jassama maza Allah da ya ga damuwa a fuskar shi sai yake bayyana masa sababi ya ce sababin abin da ya hana na karbi kyautar ka maza Allah ya ce domin muna ɗauke da harami kina wannan dole ne mutum ya yi masa bayanin cewa ga sababin abin da ya hana wato ya karbi wannan kyauta a takaice dai waɗannan hadisai biyu kamar yadda bayani ya gabata dalili ne waɗanda suke nuna mana shar'ancin mutum ya karbi kyauta kenan magana tsaka-tsakiya karɓar kyauta sunna ce mai ƙarfi an gane ku sunna ce mai karfi tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi ne sannan kuma in an maka kyauta to a nan ana buƙatar ka yi ƙoƙari ka sakauta abin da aka maka kyautar in har baka samu ba halin sakauta kyautar to sai ka sauko mataki na biyu shine ka yi ta ma wanda ya ma kyautar addu'a ka yi ta masa addu'a ta alkhairi har a kai lokacin da za ka ga cewa wannan addu'a ta biya kyautar da aka maka kamar yana maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw an qad kafa'atumuhu aw kama qala maza Allah yace duk wanda ya muku alkhairi maza Allah yace ku sakauta masa idan ba ku samu ba abinda za ku sakauta masa maza Allah yace ku yi ta masa addu'a har akai ku ga cewa wannan addu'a da kuka yi ta biya kyautar da aka muku sannan hadisi na gaba hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umra liman wuhibat lahu wato ita kyauta ta iya rayuwa manzon Allah ya ce ta na tabbata ga shi wanda aka ma kyauta wani nau'i ne na kyauta wadda ake kiranta al'umra wanda tun a jahiliya suna ma junansu irin wannan kyauta shine yace al'umra liman wuhibat lahu kyauta wadda ake kiranta kenan ta iya rayuwa domin lafazin al'umra an ciro ta ne daga al'umra an gane ko an ciro ta ne daga al'umra wato kwanukan rayuwa kenan shine malamai suka ce huwa an yi hudiyar insano gairahu daran wa yaqulu lahu mathalan a amartuka iyaha ma'ana a amartuka hadhihi dar a amartuka iyaha ma'ana na baka wannan gida kenan iya rayuwarka kenan shine ake kiran irin wannan kyauta al'umra shine manzo Allah yace al'umra liman wuhibat lahu ita kyauta ta iya rayuwa manzo Allah yace ta tabbata ga shi wanda aka masa kyautar hadisi ne muttafaqun alai naga al-imam muslim riwaya manzo Allah yace amsiku alaikum amwalakum manzo Allah yace ku rike dukiyoyinku wala tufsiduha manzo Allah yace kada ku bannata dukiyarku wannan umarni da hani wato shiryaswa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana an gane ko ba dan yana nuna cewa ita wannan kyauta haramu ce a'a yana nuna mana abin da ya fi dacewa ne don kar mutum ya yi abu kuma daga baya ya samu damuwa shi ne ce amsiku alaikum amwalaku maza Allah ya ce ku rike dukiyoyinku wala tufsiduha kada ku barnata ta sai ya ce fa innahu man a'amara umra kusan da cewa duk wanda ya ma wani kyauta kyauta ta iya rayuwa fa hiya lillazi umiraha wannan kyauta ta tabbata ga shi wanda aka ma kyautar hayyan wa mayyita halin yana raye ko yana mace wani ya aki bihi hakanan kyautar kuma ta zarce ga zuri'a shi gaba ɗaya ta zama ta magadan shi idan ka ɗauki ita waccan riwaya ta farko riwaya ce mudlaka sake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kawai cewa al'umra liman wuhibat lahu ita kyauta ta iya rayuwa ta tabbata ga shi wanda aka ma to wannan riwaya ta biyu ku sai ta kayyade waccan domin ya ce cayi ku rike dukiyoyinku kar ku bata sai ya ce fa innahu man amara umra duk wanda yayi kyauta kyauta ta iya rayuwa fa hiya lillazi umiraha ta tabbata ga shi wanda aka ma kyautar hayyan wa mayyitan halin yana raye ko yana mace wali akibihi hakanan ta tabbata ga zuri'ar shi wannan kyauta ta zama kenan ta makatan shi a wani lafazi maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innamal umra allati ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kusan da cewa kyauta ta iya rayuwa wadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zartar da ita an ya kula shine mutum da ya kafada ya ce hiya laka wali akibik wannan gida na baka shi kai da wato zuri'ar ka je kaka zauna sai yace fa amma idza qala maza Allah yace ku san da cewa idan shi wanda yayi kyautar ya faɗa yace hiya laka ma ishta gidan nan je kaka zauna a cikin shi iya rayuwarka yace fa innaha matukar kana rayi yace fa innaha tarji'u ila sahibiha da zaran shi wanda aka ma wannan kyauta aka ce ya je ya zauna idan ya mutu to gidan ya dawo gare shi idan ya ce masa hiya laka ma ishta wannan gida naka ne je ka ka zauna an gane ku matukar kana rayi ya ce to fa inna ha tarji'u ila sahibiha maza Allah ya ce wannan gida na dawowa ga wato me shi na ga al-imamu Abu Dawud da al-imamu Nasa'i manzo Allah ya ce la turqibu wato kar ku yi kyauta wadda take ta daku an gane ku kar kuma wani kyauta irin ta daku shine ake kira kenan arruquba shi ma nau'i ne na kyauta wanda tun a jahiliya suna yin ta arruquba kamar yadda ibn al-asir Allah ya ji kansa yake cewa huwa an yaqula ar-rajulu lir-rajuli qad wahabtu laka hadhihi ad-dara shine mutum da yaka ba wani kyautar gida ya ce masa na baka wannan gida fa in mitta qabli raja'at ilayya in ka rigaye ni mutuwa to gidana ya dawo gare ni wa in mittu qablaka fa hiya laka in ku na rigaye ka mutuwa to gidan ya zama naka kaga anan fa kullum minhuma yarqubu mauta sahibi da shi wanda ya kyautar da shi wanda aka ma kyautar kowa yana jiran mutuwar dan uwan shi shi ya ce maka in ka rigaye shi to zai karbe gidan shi ya dawo gare shi in ku shi ya riga ya kato gida ya zama naka kenan kowa jiran mutuwar kowa yake to irin wannan kyauta ita ce ake kiranta an ba to shine anan manzon Allah yayi hani yace la turqibu yace kar kuma junan ku irin wannan kyauta an ruku ba amma anan hanin fa ba haramci ba yake fa'idantarwa a shirye suwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana abin da yafi inganci tare da cewa ai dalilai sun tabbatar da halaccin ita wannan kyauta shine yace wala tu'miru kar kuma junan ku kyauta ta iya rayuwa sai yace faman urqiba shay'an manzo Allah ya ce duk wanda aka masa irin wannan kyauta ta daku au umira shay'an ko aka masa kyautar wani abu kyauta irin ta iya rayuwa fa huwa li warasatihi manzo Allah ya ce ta zama ta magadan shi shi wanda aka ma kyautar kenan ta zama ta magadan shi dan haka a takaice wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna mana shar'ancin wannan kyauta wadda ake kiranta al'umra da arrukuba kenan kyauta ce wadda shari'a ta yadda da ita sai dai kasancewar ita wannan kyauta wato duk wanda ya sake yayi ta to ba maganar fata dawo gare shi ta rigai ta tafi ga shi wanda aka ma in ya mutu kenan 'ya'yan shi za su hau kan abun wato ta zama gadansu don haka a nan malamai inda suka samu saɓani idan mutum ya yi sharaɗin cewa na baka wannan gida ka je ka zauna amma ka tabbata in ka mutu karɓe gida na zai ya maka wannan sharaɗi to shine a nan wasu malamai suka ce wannan sharaɗi na tabbata kenan sharaɗin ya inganta kuma kyautar ta tabbata in shi wanda aka ma kyautar Allah ya masa rasuwa to shi wanda yi kyautar sai ya dawo ya karbe gidansa haka al'imamu malik da dawud ibn ali al-zahiri da wasu malamai daga cikin malaman shafi'iyya sun tafi akan cewa wannan gida ya dawo ga shi wanda ya ba domin sun kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimuna ala shurudihim musulmi suna kan sharuɗansu kuma haka wacce riwaya da ta gabata manzan Allah ya ce fa amma idza qala hiya laka ma shi ma ishta wannan gida naka ne je ka ka zauna iya kana rayi manzan Allah ya ce fa inna ha tarji'u ila sahibiha gidan yakan dawo ga me shi kenan bayan mutuwar shi wanda aka ba suka ce anan in yayi sharadi to wannan sharadi ya inganta kenan da zaran ya mutu to wannan gida ya dawo gare shi faɗa ta biyu wasu malamai suka ce wannan sharaɗi kwata-kwata ba za a waiwaya ba kyauta kuma ta zama wajibi ta zama dindindin kuma wannan shine ya fi inganci daga cikin maganganun nan guda biyu don haka dai a takaice ita wannan kyauta kusan hali uku ce ko mu ce cikin hali hali uku ne a farko in shi wanda ya yi kyautar ya sarraha ya ce masa wahabtuka hazihi dara hiya laka wali aqibika na baka wannan gida kai da zuri'arka ko kuma na baka wannan gona je ka kai da 'ya'yanka ku ci gaba da noma ta an gane ko na baka kyautar wannan gona kai da 'ya'yanka ku je ku yi ta nomawa to wannan ba maganar mutum ya dawo shi wanda ka ba da zaran ya mutu to magadan shi su za su hau kan wannan abu ka ce masa na baka wannan gida kai da zuri'arka ku je ku zauna kai da 'ya'yanka to wannan ba maganar dawowa wannan kyauta ta zama har abada gida ya zama nashi in Allah ya masa rasuwa zuri'ar shi su za su mallaki wannan gida su za su gada hali na biyu shine da zai takaita akan kawai ya ce masa a amartuka ma'ana a amartuka hazihi dara na baka wannan gida je ka ka zauna iya rayuwarka to wannan shi ma ya riga ya tabbata ga wannan wanda ka bashi je ka zauna iya rayuwarka yana mutuwa gidan ya zama gado ga wannan shi an gane ko na baka wannan gida iya rayuwarka to da zaran ya mutu ya zama gamu gadon shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya al-umra liman wuhibat lahu kenan ko da bai ce ba kai da 'ya'yanka in dai ya ce na baka wannan gida je ka zauna iya rayuwarka a amartuka hazihi dar to gida ya riga ya zama nashi yana mutuwa kenan magadan shi ko na baka wannan gona je ka ne kai ta noma ta iya rayuwarka to da zaran ya mutu wannan gona ta zama ta magadan shi ba maganar kai da kai kyautar ko wasu dangin ka su dawo su ce a gona za su karba sannan hali na uku shine kenan da zai yi wannan kyauta ya yi sharaɗi kenan a nan ne kaɗai malamai suka samu saɓani a nan ne aka samu saɓani in ya yi sharaɗin cewa iya kana raye ka ci gaba da noma wannan gona da zaran ka mutu zan karbe gona ta ko kuma na baka wannan gida ka je ka zauna iya kana raye da zaran ka mutu zan karbe gona zan karbe gidana to shine wasu malamai suka ce wannan sharadi dole za a lazumce shi kenan da zaran ya mutu gida zai karbe wasu suka ce a wannan sharadi shi ma ba a waiwayawa kawai ya riga gida ya riga ya zama nashi don haka dai in mutum zai sa mutum cikin gida to ya san abin da zai fada don hukuncin wa ba na wancan lokaci ba ne hukunci ne wanda yake mai zarcewa har zuwa kiyama in dai ka ce je kaka zauna iya rayuwarka to gida ya zama nashi yana mutuwa magadan shi sun gada sawa'an ka ce kai da zuri'arka ko kuma ka ce iya rayuwarka in dai ka ce masa wannan gona na baka iya rayuwarka kai ta noma ta to yana mutuwa gonar ta zama ta magadan shi ba maganar ka dawo ka karbi to ita ce ake kiranta al'umra kuma nau'i na biyu shine kenan ake kiranta wannan arruquba wanda ita arruquba kenan kowa yana jiran mutuwar kowa wanda ita daman bayanin ta a fili yake in ka rigaye ni zan karbe gidana in na rigaye ka kuma gida ya zama naka amma sabani ta al'umra kenan in mutum ya yi a sake ya ce a amartuka hazihi dara na baka wannan gida iya rayuwarka ko ya ce a amartuka hazihi dara wali ya bika na baka wannan gida iya rayuwarka kai da 'ya'yanka to da na harkon da na biyun duka ɗaya ne ba maganar mutum ya dawo kuma in ma mutum ya yi sharaɗin a amartuka hazihi dara ma ishta na baka wannan gida je ka ka zauna iya kana raye to a wannan shi ma a magana mafi rinjaye yana mutuwa magadan shi za su hau kan wannan gida ya riga ya zama nasu ba maganar ka dawo ka karbi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك